بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan rana ta talata daren laraba ashirin da uku ga watan zulhijja shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da tara ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya za mu ɗora ga wannan karatu na allu'ulu wal marjan fi mattafaqa alaihi shekhan inda an ba manta ba masallacin huzaifa mun tsaya darasi na ɗari biyu da hamsin da takwas za mu yi tashi darasi na 259 a wannan masallaci mai albarka na mu'assasatu salafiya da ke unguwar gandun albasa shafi na 579 a wata nuskar hadisi mai lamba ta 1713 inda za mu tashi sabon kitab shine kitabu zikiri wa du'a'i wa tawbati wal istighfar shine kitab na 48 littafi ne na 48 a cikin wannan littattafai da malam ya tattaro a wannan littafi mai albarka na al-lu'lu'u wal marjan zai tashi ne akan littafin da zai magana akan zikiri da addu'a da tuba da kuma istighfari malam yake babul hasi ala zikirillahi ta'ala babun da zai magana akan kwadaitarwa dangane da zikirin Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana a suratul ahzab ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kathira a cikin suratul baqara kuma Allah yana cewa fadkuruni azkurukum washkuruli wa la takfurun duka wayannan ayoyi ne da suke kwadaitarwa dangane da zikirin Allah maɗaukakin sarki hadisi kuma hadisi Abu Musa al-Ash'ari da annabi yake cewa matsalul ladhi yadhkuru rabbahu wal ladhi la yadhkuru rabbahu zai ce matsalul hayy wal mayyit misalin wanda yake ambaton ubangijinsa da wanda baya kamar misalin rayayye ne da matacci shine bambancin su so saboda haka duk zuciyar da ya zamto ba ta ambaton Allah madaukakin sarki ambatu wanda yake kyakkyawa zaka gamta matacciya ce ba ta da nutsuwa kuma domin Allah ya ce ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ku saurara da ambatan ubangiji ne zukata suke samun nutsuwa ba kuɗi ne yake ba da nutsuwa ba ba shi ba ne ambatan Allah shi yake ba da nutsuwa cikakkiya su shi sa Allah ya gaya mana ku saurara da ambatan Allah ne zukata suke nutsuwa to malai yace alhadisu al wa sab'u mi'a wa thalatha ashara hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari bakwai da sha uku ana bi huraira radiyallahu anhu qal abu huraira Allah ya kara masa yadda yace qala annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo kira da amince Allah ya tabbata gare shi yace yaqulu Allah ta'ala kaga nan annabi ne ruwaya hadisi ne kudusi Allah mai girma da buwaya yana cewa ana inda zanni abdi ni ina inda bawa na yake tsammani na yake zato na shine ana inda zanne abdi ai ana qadirun ala an a'mala bihi ma zanna anni amilun bi ina da ikon aiwatar wa dan adam abin da yake tsammanin zan aiwatar masa shi yasa za ku ji a baya wanda ya saba zama karatuttukan mu ina yawan maimaita kalma cewa in ka ce Allah talaka ne a talaka zai baka idan kuma ka ce mai kuɗi ne to sai baka kuɗin idan ka ce Najeriya ba za ta gyaru ba to sai Allah ya baka abu za ta gyaru ba amma idan ka ce za ta gyaru kana kyautata wa Allah da to za ta gyaru an fahimta da kyau ko muna na wa Allah zato ne wani ya kalle mai ce Najeriya a yau Najeriya wallahi wani ma ya rantsi ce wallahi ba za ta gyaru ba wannan muna na wa Allah zato ne an fahimta da kyau ko saboda haka a rika yi wa Allah kyakkyawan zato har wani na ga ya fito yana ta bayani cewa da addu'a na aiki ai da an yi kaza saboda haka in za ku dena addu'a ku dena kawai kaza to wayannan muna nawa Allah zato ne to annabi alaihi salatu wassalam yana cewa ana inda zanni abdi ina anan inda bawa na yake tsammani na kaga idan kana tsammanin in ka roki Allah zai amsa ma to zai amsa idan ka tuba Allah zai karba to zai karbi tubanka wannan shi ake nufi ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba kamar yadda Imam al-Qurtubi ya kawo sharhi sosai mai kyau a kashin wannan kalma a cikin al-Mufhim yana da wani sharhi da yawa Muslim al-Mufhim littafi ne sharhi mai kyan gaske da ya kawo abubuwa a ciki to shine yake cewa eh idan kana tsammanin Allah madaukakin sarki zai wato karba addu'a ka to zai karba in kana tsammanin ka tuba zai karbi tubanka zai karba duka wannan shine ana inda zanni abdi ina inda bawa na yake tsammani na wa ana ma'ahu idza zakarani kuma ina tare da shi idan ya ambace ni ya tuna ni duk abin da ya faɗo ka tuna Allah madaukakin sarki to Allah madaukakin sarki idan ka tuna shi yana tare da kai shine malamai suke cewa kamar yadda shi ma Imam al-Qurtubi din yake cewa ai Allahu ma'ana bi ilmi wato Allah yana tare da mu tare da iliminsa amma wa annahu fawqa samawatihi mustawin ala arshihi bi zati wannan shine ka'ida yana sama al'arshi ya daidaita ka al'arshi daidaitan da ya dace da shi wannan shine kaga kamar yadda Allah ya tura annabi Musa da Harun ai kaga cewa la ta kafa inna ni ma'akuma asma'u wa ara ku tafi kawai gurin fir'auna kar ku ji tsoro ina tare da ku kuma ina gani sannan haka annabi Musa ya kuma faɗa lokacin da fir'auna ya biyo shi ya ci so shi ya shiga cikin ruwan teku suna tsakiya ai kaga daidai lokacin da sun je tsakiya fir'auna ya shigo tawagar annabi Musa sun ji suka ce ya Musa inna la mudrakun me yace kalla inda ma'i rabbi sayahdi wato nan ma'iyyar yake kawo wa ana ma'ahu idza zakarani kenan an fahimta da kyau ko cewa ku ku bar wannan magana kalimatu radi'in wa zajri kalma ce ta daka tsawa cewa kai da Allah wanda ta irin zance kake haka saboda haka innahu rabbi innahu rabbi ahsana maswa'i kaga shi ma san gurin abin da yake cewa kenan ko kuwa in innani innahu wannan ayat da na kawo yanzu ta annabi Musa ya inna ya Musa inna la mudrakun inna ma'iyya rabbi sayahdi ina tare da ubangiji na kuma zai shirye da ni to wannan shine ka'ida duk lokacin da kake hararo Allah madaukakin sarki to zai kawo ma dauki amma idan kana jin baya tare da kai sai ya kyale ka kawai a cimma an fahimta da kyau ko to shine Allah madaukakin annabi alaihi salatu wasallam yace Allah ya ce wato wa ana ma'ahu idza zakarani ina tare da bawa idan ya ambace ni ya tuna ni fa in zakarani fi nafsihi idan bawa na ya ambace ni cikin ransa zakartuhu fi nafsi an gane ko yace Allah madaukakin sarki yace ni ma zan ambace shi a cikin raina sai yace anna Allah yazkuru abdahu fi nafsihi wa fi ghayriha ala al-haqiqa Allah ikati bihi subhanahu wa ta'ala Allah zai ambace shi a ransa yadda ya dace da shi ba ruwanka laisa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir wa nai zaka yi tahararuwa akan duk abin da ya zo na sifar Allah amin ruha kama da'at shine ka wato dama ka'ida ahlus sunna duk sifar Allah za a tabbatar da ita ne bila ta'dilin wala tamthilin wala takyifin wala tahrifin abubuwan nan guda hudu kamar yadda yake kawo a tauhidi cewa ba a mutunta Allah ba a kore masu ba kuma sannan ba a tawili mutum ya zo ya ce istawa bi ma'ana istawla wannan ganganci ne an fahimta da kyau ko imam malik ya ce a mai ruha kama ja kamar da zamu zo hadisi nan gaba da zai faɗi wata kalmar ita ma ka gudanar da ita yadda ta zo kawai ai kaga ba haushe ba haushe ma yana faɗa da an yi abu yanzu ya zai ce ya jikin wani sai a ce ai mun baro shi rai a hannun Allah ko ba haka bane kuma kowa zai faɗa lafiya a ba tare da ya ji wani abu ba amma da zuciyarka ta hararuwa sai Allah yana da hannu to zuciyarka ba ta da kyau domin rai a hannun Allah duk lafiyayyen hankali ya gane to haka ake so ka gudanar da shi kawai yadda yake shi kenan kawai Allah yana ganin ka ba za ka fara bayanin cewa ai cewa wani ma yana gani a Allah yana da ilimi an fahimta da kyau ko ai har dan masanin Kano yake dai ba ka taɓa kwatanta dan masanin Kano da Allah to shine a ruha kama jari yadda suka zo lafiyayyen hankali zai karba kawai wanda ya fara tamzili kuma yana ta haribi da ta'dili to zuciyarsa ba ta da lafiya asalin rashin lafiya shine ka kwatanto wa Allah wani abu amma karɓarsa yadda yake shine lafiyayyen zuciya kenan domin ga misali ta ƙadirin misali mun bayar cewa rai a hannun Allah ba wani da ka taɓa ji ya kafa lasifika ya ce dan me yasa za a ce rai a hannun Allah kuma an gane to wannan shine kamar wannan an gane ko to shine mala yake cewa um zakartuhu bi nafsi wa in zakarani fi mala'in idan ya ambace ni cikin tawaga cikin mutane shine wa in zakarani fi mala'in in ya ambace ni cikin tawaga zakartuhu fi mala'in khairin minhu zan ambace shi cikin mutanen da sun fi mutanen da ya ambace ni alkhairi to shine malai yake cewa um, ai zakarahu abinda ake nufi zai ambace shi cikin mutanen da suka fi alkhairi sune mala'iku ka ambaci Allah madaukakin sarki cikin mutane to kai kuma Allah zai ambace ka a cikin mala'iku sune sune wato ai asna alayhi Allah zai yabe ka kenan sannan ya umarci mala'ika jibrilu cewa wato na ambatuwa ne sai mala'ika jibrilu ya kira duka mala'iku domin da mala'ika jibrilu Allah yake fara magana idan ya sanar da shi abu sai shi kuma ya gaya sauran mala'iku domin shine shugaban su yace Allah yana son wani kuma ku so shi sai Allah ya jefa soyayya ka cikin zukatan bayin Allah to shine mala yace um wa in taqarraba ilayya bi shibri in bawa na ya kusance ni da shibri ya shibri yake da hannu za ku kwatanta mu ai ta mala Abdurrahman yawa mala Abdurrahman yana gwadawa haka daga alkhinsar daga sababa ko zuwa al-ibham shine ashibr to sai yace wanda ya ambace ni daidai takin taki daya ta karamtu ilaihi zira'an ni kuma zan kusance shi zuwa zira'i daya shi kuma zira'i daga kan yawa daga al-wusda zuwa al-mirfa shine zira'i to wa in takarraba ilayya zira'an in ya kusance ni zira'i daya sai Allah madaukakin sarki yace takarrabtu ilaihi zira'an ni ma wato zan kusance shi zira'i wa yana tani yamshi to kaga nan shine daidai naku gaskiya da qarabtu ilayhi ba'an shi kuma zan kusance shi gaba guda ya gaba guda yake shi kuma yawa shi nan kara ya gwada to saboda haka ba'an kenan an gane ku wa ina tani yaushi ka san dole yanzu ku ta gaya mana abubuwa saboda da abubuwa ba baya baya suke yi duk rabuwa ake da kuna tunani dawa in ka tura ɗanka makarantar boko zai je malamin hausa zai koya mar abubuwa na taba gaya muku a karatu na ce ina yi wa yara karatu mathematics sai na bada muka yi wani misali a simple interest sai ya sa millet a ciki sai na ce gero wata yarinya ta ce mun an kulme gero wai wata san gero ba har sai da a lokacin na ce kakkira da mun wayo ta ce wallahi ba ta san shi ba saboda ma ana zuwa da shi gidansa a cikin leda ake zuwa da shi an niƙa satin shi ta sani ba ta san shi ba to saboda haka tunanin da kake cewa wai za a je za a koya yara Hausa zuriyar a cikin makaranta ba karatun ake da yanzu idan waye da ne ko kake tunani yanzu akan allo ake rubuta ta kai wani yaro ba ta ma lokaci akan allo ake rubuta ta yaro malam gali yadda yaro zai taso ya zo ya ce ma sana gaji ya gaji da kwafa shi ya gaji wallahi to je ka kana sai ce shi wallahi ya gaji makarantar da ake bi da ita yara sun dawo jiya daga jarabawa ina tambayar su cewa makarantun gwamnati da suka rage masu kwari ba ba zan kama suna ba nake cewa da ta zuwa makarantar nake cewa ke da Allah kin zuwa makarantar je wai jaraba suke wata jarabawa ex suke nace to ba ko ba kuke akan Allah wata ce wallahi ba akan Allah nace amma dai ko ba suke yi tace ai a waya muke ko ba ba wani ga maka mata ce a waya suke ko ba su wannan manya ne a wayar ke kuma sauran public school kuma akan allo ake rubuta haka ba ake yi yanzu to yasa muke jan wahala mu yanzu a harkar islamiyu ba uwan ba kanin an rike yara har yamma ba su iya bokon ba kuma mu ma ba su iya addinin ba dan yanzu babban matsalar da muke fama da ita za ku ga yara ba su iya karatu ba saboda lokacin qur'ani za su zo ba da su ba wai ya tsaya prep babu su shi za ke ta fama duk wanda ka gan shi da rashin kokarinsa in dai regular ne to za ga ya samu karatu ko yaya amma wayannan wanda suke duk kokarin yaro in dai dan dan irregular ne to za ga ya baya yanzu matsalar da muke ta fama da ita ke kuma na ta ko a saukan ma ai kun ga na faɗa ina faɗa cewa manya su shiga ya kamata a gaya wa gwamnati su kwamishinonin mu kwamishinan ilimin kansa da yake yanzu makoda ai makoda ne ko ka tambaye shi in kai hira da shi zai gaya ma san da yana makaranta har ya gama secondary in dai ba boarding yayi ba ba a kaiwa daya sha biyu da wani abu an tashi me yasa kuma karatun su mai inganci ne to me yasa yanzu sai bayan azhar za a ce za a yi wa yara wani abu me ake yi da safe duk da yaran ba ta zuwa har tara za ka ga yara a titi har tara in ka fito za ka gansa a titi to ai su yanzu kaga yanzu sai ɗayan wai za a kirkiro wani abu to wai za a kirkiro wani abu gaba ɗaya Allah ya jikan man Jafar yace nan da shekara 20 za a yi generation na kunzumin jahilai to da yana nan yanzu zai faɗi ya mutu eh shekara 20 din kenan yana magana kunzumin jahilai nace generation din ya zo ka san Allah ya mabbai wa firasa shi da mala albani suna da firasa hangen nesa shine firasa shine annabi ya ce ittaqu firasatil mu'min ku kiyayi hangen nesa mu'mini to irin wannan hasashen sun yi shi wallahi kuma gashi abin da muke ciki yanzu a kalubalen da ilimi yake ciki kenan in ba da gaske kai ba duk kuma inda ake matsawa za ka ga marasa tsari ba sa son gurin sai a ce kafiya takurawa ka takura din za su zo su tuna nan gaba yawwa to wannan shi ne to sai malam yake cewa ka gani to shi za wayannan kalmomin ko da yaya muka ji su manya suna nan abin da yake a fito da shi saboda da yawa wasu ma za ka je ka tarar malam Hausa shi ma ga ufa talibu wal madalun ne ba kwanaki nake gaya muku ba nan naga an rubuta Hausa language na kasa gane ya Hausa zai zama language kuma akan allo ya Hausa zai zama language tsakani da Allah in dai Hausa za a yi me yasa za a ce language ai turanci ya shiga ko da a sa Hausa zanna ko a ce yaran Hausa Allah ya zauke to wannan shine yace wa ina tani yamshi idan ya zo min yana tafiya sai ya ce a taituhu har walatan zan zo masa ina sassarfa zan zo masa ina sassarfa me za mu koya karkashin wannan hadisin abubuwa da yawa za mu koya amma bari mu ji guda biyu ko uku a ciki na farko fadilatu zikrillah falalar ambata Allah madaukakin sarki na biyu hutulul zanni billah qa'imun ala al-ilmi bihi kyautatawa Allah zato domin wannan azzannu din yana nufin al-yaqin an fahimta da kyau ko yawa wa zannu an la malja'a min Allah illa ai ai wata ya kanu shine zannu din suka ta kankance cewa ba wata mabaka wato in ba gurin Allah madaukakin sarki ba to wannan azannu bi ma'anar yaqin kenan wa ma'rifatu asma'ihi wa sifatihi al-ula da sanin sunayen Allah da sifofinsa madaukaka ka san sifar Allah zan zo wani guri da zan bada assignment eh sai ce nau ku su zanni billahi min al-jara'im wa dhunub muna na wa Allah da tura daga cikin jarima da zunubai allati ya kawo biya ahlul jahalat qadiman wa hadisan wanda ma abota jahilci suke fada a cikin da da na yanzu babun biya asma'illahi ta'ala anan ne zan bada asamin babun da yake magana akan sunayen Allah madaukakin sarki wa fadlu ma man ahsaha da falalan wanda ya kiyaye sunayen hadisi mai lamba ta dubu ɗaya ɗari bakwai da sha hudu an abi huraira radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala an karɓo daga abu huraira Allah ya kara masa yadda manzo kira da yanzu Allah ya tabbata a gare shi yace inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman lallai Allah yana da wasu sunaye ɗari wato ɗari ba ɗayan da guda tasa'in da tara an gane ko miyatan illa wahidan ɗari ba ɗaya sai aka kare ma bayani guda tasa'in da tara sai aka ce miyatan illa wahidan ɗari ba ɗaya kawai misali ya fita man ahsaha duk wanda ya kiyaye su al-ihsa malam mai tauhidi sai da yazo ma bayanin me ma'anar ihsa umma saboda haka wanda ya kiyaye su da khalal janna zai shiga aljanna kiyayewa ba wai ka haddace daga Allahu zuwa asabur ba ba haka ake nufi da kiyayewa ba an fahimta da kyau ko bari in dan faɗi wani abu a takaice na al-ihsa'u shine na farko kai da sunayen Allah cewa Allah yana da sunaye shine abu na farko na biyu ka iya biyawa yadda yake Allahu ar-Rahman ka ce ar-Rahman al-Alim ka ce al-Alim wannan shine ibadar Isa'u na biyu ka faɗe shi yadda yake an fahimta na uku ka san ma'anarsa ma'anar sunan al-Alim yana nufin ai Allah wasani ar-Razzaq Allah mai azurtawa shine ma'anar Isa'u ta uku na hudu shine ka iya applying din inda ya kamata ka yi applying idan ka zo yanzu kana roƙo Allah madaukakin sarki arziki ka san cewa al-razzaq ya Allah dan sunanka al-razzaq wa ka bani arziki ya Allah dan sunanka al-alim ka bani ilimi ka bawa ƴaƴana ilimi shine al-ihsa ba wai kawai mutum ya ɗau tarbiyya rika lazumin Allah zuwa asaburu ba ba shi yake nufi ba ɗari ba ɗayan da dan ka kiyaye su sai annabi ya ce duk wanda ya kiyaye su da khalal jannata zai shiga aljanna to ɗari ba da yawa ne Allahu zuwa sabaru na hadisin Tirmidhi da yawa an kiyaye wannan ma amma hadisin bai inganta ba can bai inganta ba ɗaya kenan yanzu a tanan dina shi ne tunda naga injiniya yana nan wataƙila ko kowa bai ba zai an gane shi ne wannan isai wayannan sunaye ɗari ba ɗayan da nake so a je a binciko mun wayannan sunaye ne a cikin malamai suka yi magana bai inganta sunan Allah bane kawai shi nake nema zuwa gobe gobe muna da karatu gobe nake jira wanda sunaye ne aka kawo hadisi karara an gaya ma ɗaya kenan sannan shin Allah yana da sunaye tasa'in da tara tun da wannan hadisin annabi ya faɗa cewa yana da sunaye tasa'in da tara ɗari ba ɗayan da ka kiyaye su za ka shiga aljanna to ina za mu samu tasa'in da tara tun da an ce can a can gurin wasu sunaye wasu inganta ba ina za a same su shine tambaya ta biyu amma ku gane da sunan Allah da sifar Allah ba a gane su da ijtihadi nassi ne yake tabbatar da su ko dai qur'ani ya faɗa ko hadisi ba a hasashe mutum a hasashensa da zai ce ai ina ganin ai Allah kaza ne in kai wa Allah wannan ba ai ba ba ce ba ai an fahimta da kyau ko to ina ga wannan abubuwan guda biyu zan takaita a kan in Allah ya da gobe tunda muna da amali da yau laila za mu yi magana zan tambaya kuma za mu yi magana a kansa domin bai ci karo ba an fahimta da ku na'am la ya faza shi ka ganin ar bayani kenan ba wanda zai kiyaye su illa da kalar janna kenan yawwa ba wanda zai kiyaye su face sai ya shiga aljanna wannan wata wata ma'ana ce daban ba cin karo a wata ruwayar shine dama tattara turqul hadith za ga an tashi tattaro in da haji magana za a yi ka koma cikin littafin asma'ul lahi husna ko sharhu asma'ul lahi husna na ba ku like na littafin da za a iya koma a duba saboda haka za ga ya kawo ma duk wannan ruwayat eh ba wanda zai kiyaye su illa da khalal janna fa sai sai ya shiga aljanna wa zada fi riwayatin ukhra ya kara a wata ruwaya daban cewa wa huwa witrun Allah witri ne tilo daya daya yuhibbul witra Allah yana son wutiri Allah yana son wutiri shine a duk abin da yake odd number Allah yana son sa daya uku biyar bakwai ɗari da ɗaya miliyan da ɗaya an gane ku yawwa kuma me yasa Allah yake son Allah yake son abu tilo saboda shi din ne tilan ka gani la sharika lahu wala nazira lahu wala nazira lahu shine abin da yake ne ba shi da abokin tarayya kuma ba shi da wanda yake kishiyarsa wanda ya kama da shi wa alaikum salam wa rahmatullah da wannan wasu suke wayo idan ba mutane ka ɗorawa ba ka gane ka hararo wannan hadisin yayi eh kawai sau da yawa mutum ya hararo a ransa cewa bari yana so ya kaza bari ya wutiri saboda wannan hadisin inna la wutirin yuhibbul wutira yayi shi ake nufi eh ka za ka je wani zayin gwamnati na son faɗa yanzu kawai na tsallake amma tun da ka ga magana in ce to kowanne wasu 'yan gwamnati suke hararo a ce za a empowerment mutum ɗari da ɗaya in wannan suka hararo suna da lada in dai ba wani bokansu ne suka je ba da wani kulumboto ba a hararo haka inna laha wuturin ya ibbul wuturin abu ne mai kyau bare ku a ce ɗari da bakwai mutum ɗari da sha ɗaya za a yi musu kaza shikenan ka san matsalar shine akwai 'yan lissafi da zai je duba ya duba ya ga yanzu sunan ka yaƙo sai ce ya untana da hamsin da shida ka gane ko ainun kuma tana da ashirin da biyu kaga sai a ce hamsin da shida a tara da ashirin da biyu saba'in da takwas sannan sai a ce kuma wawun tana da shida sai ya zama tamanin da hudu sannan ba kuma sai a ce tana da biyar saboda tamanin da tara sai a ce ka je ka yi wani tamanin da tara sai a zakulo ko kuma sai a dawo a sunayen Allah a ga wane ne wanne ne in ka buga zai baka tamanin da tara sai a baka wurin sa wannan ba wayo bane da dabara kai ma ba za ka iya ba yanzu ka dora AI ma zai taima kyauta za ta ma ta gani tun da yanzu masu ka bokanci na sun san ya ake wayo da AI ai da shi za su domin ya yi kamar yadda muke magana da su injiniya jiya hatta kuma ni da AI aka kashe shi AI ce kai da yanzu kake amfani da AI wajen kawai surutai na shiriri ta su ko yanzu na harkar yakin suke tambaya za a yi a ce muna so mu kashe wani ya za a yi za a ce ai kullum guri kaza yake zuwa AI ne yake gaya musu to in yadda suke fefe ba gurin sai a ce to sai ku yi amfani da kaza AI fa yanzu wannan aikin shi sa kamar yadda muke da sauna jiya technology yanzu ya ragu domin wanda bai karanta technology ba ma yanzu dan history yanzu iya technology akan AI computer science dama yanzu ta koma kan AI kawai Allah ya sauri to wannan shine ne to sai yake cewa kaga ga ayan nan kuma kaga dama ka koma tafasir duk wanda kake so walillahi la asmaul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'i in ka koma karkashin wannan ayar sai su zauna ma kanu ya amalun kamar wata ta dauke a cikin wayannan an gane ko lallai wato za a saka musu cewa abin da suke aikata an ka koma suratul arab aya ta 180 cikin tafasir zaka sami bayanai da yawa na'am kuma abin da zan kara shi ne kar na wuce gurin duk da wannan asarar din na san za a yi mun gamsu cewa sunayen Allah ba ɗari ba ɗaya ba ne suna da yawa domin hadisi Abdullahi dan Mas'ud ya tabbatar mana da da haka domin muka zo a wucirin mu muna addu'a Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika أو استأثرت به في علم الغيب عندك هو أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك على الأقل كلمة من السنة ما سنة الله ديوا يا الله أنا روحك دكوا لإيرن سنة دي كناكني سميت به نفسك وأنك كي كرنا وكنك با أكرم بانا بني رنا ما با رنا الله سنة أنا غني كوي أو علمته أحدا من خلقك ko ka sanar da wani cikin bayinka aw anzaltahu fi kitabik ko ka saukar da shi a littafinka aw yasta'salta bihi fi ilmil ghaibi indak ko kake banta da shi a ilimin gaibi naka kaga sai kai ta addu'a ka ce Allah ya ba kaza ya kaza kai kirari da wannan ashe suna yin Allah da yawa suna nan da yawa sun kuɗa yiwa daya suna da yawa akwai wata wata shekara da zaka ga wanda suka je umara mafi yawanci ko aikin hajji suna dawowa da wani wata takarda haka mai sunayen Allah a jiki zaka ga akwai waɗanda suka yi kokari suka fitar da ingantaccen guda ɗari ba ɗayan a jiki dan kai kokari ka haddace su ka san ma'anonin su ka aiki da su to hakan ka koma cikin manyan kuɗa mudawwalat da aka yi koli da sabai da aka yi akan asma'ul lahi husna an ka kawo an kakkawo to wannan shi ne me za mu koya na farko adamu hasilil asma'i fi tis'ati wa tis'in na farko shi ne yana nuna ma cewa suna Allah ba fa 99 ne kawai ba suna da yawa sun fi ɗari suna da yawan gaske na biyu yuhibbu Allahu al-witra fi kathirin min at-ta'at kaji magana ka duk abun biyayya ga Allah Allah yana son wutiri gaskiya ni har na kudin sai a raina a raina mafi yawanci ba na faɗa amma zan yi abu wutiri ne kawai wannan ba nake zaba sha kaza kaza haka wannan kawai ka dora da wannan zaka samu lada kuma tawassuli kake sai kaga Allah ya shiga abu an gane wal makhluqat da kuma ababen halitta ka dawabi in ka kalli dawabi kaga ai bakwai yake wa sa'i dawabi sa'i ma haka ne wal jimar da diba shi ma zaka ga witri ne wal wal tahara da aka zo magana tahara tsarki shi ma sai aka kai ne uku ko biyar ko bakwai haka ake so kai tsarki yawwa idan mutum zai dauko hoge ba haka aka ce ba yawwa ka samawat malai yace kamar sa mai guda nawa ne odd number ne wal aradina haka kasai su ma odd number ne haka koguna ba al bihar su ma haka suke wa ayyamul usbu'i da kwanakin watan sati mako su ma haka suke amin amin ya Allah eh komai saba'a eh an yi malamai ne komai saba'a malami ne komai oke oke na gane eh sai ce na hudu alhirtu ala du'a'i bi asma'illahi ta'ala kwadaitarwa wajen yin addu'a da sunayen Allah shi za ki cewa ka zama Allah ramma ka haddace alqur'ani ka zama kuma ɗalibin ilimi sai kana yin abu akan daidai in ba haka ba za ka je a baka sallah kai jarira tilawa sai ka zo addu'ar qunutul witr kuma kai ta shirme saboda haddatowa kawai kai sai baka san me kake faɗa ba اللهم دمر الكفرة والمنافقين اللهم دمرهم تدميرا kuma kace ya arama rayi ya rabbal alamin ai an san ba dalibin ilimi bane domin ba haɗi ka ce a rugurguzo wasu kuma kace ya arama rayi ba shi ake a fulani na gurin ba kun ga shine man a hata hadin tun da kace Allah ya rugurguza sai kace ya qawiyu ya aziz Allahumma dammir al-kafarata sai kace ya qawiyu ya aziz an gane ko amma Allah ka ji kan musulmi kai musu gafara sai ka ce ya rahama rahimi ne ya rabbul alamin to kowanne guri akwai abin da yake dauko daukowa wasu na neman su zalunce ku ce Allah ka shiga lamarin mu ka agaza mana ka ce ya man huwal qahiru fawqa ibadi haka ake yi ka dauko sunan da ya dace da abin da kake magana akai duk wannan in ka fahimce shi da kyau za ga ba ka wato addu'o'i sai dai ka takaita domin kana da kayan aiki iya sunayen Allah in ka fahimce su ka san ma'anonin su wallahi duk addu'ar da ka taso yi kana da kayan aiki domin a sunayen Allah akwai wanda za ka ɗauka ka fake da shi kai addu'ar ka babu al'azmi bi du'a babun da yake magana akan al'azmu a ce ulul azmi min ar-rusul annabawan da suka kowanne dajewa kenan suka fi kowanne himma to himma da dagewa wajen yin addu'a ina yin faɗa wani abu in Allah yana so ya amsa ma addu'a sai ya kyale ka kai ta roƙon ika kana roƙon Allah to zai amsa ma kai dai dage da nace kawai eh ka nace wala ya kul in shita kar ka ce wa Allah in ya ga dama ai rai ne ko ni in ka zo ka ce gaji nan na kawo ma ɗalibi in ka ga dama ka ɗauka to za ka gane ina ga dama ko ko ba haka bane to saboda haka Allah madaukakin sarki ka gaya masa cewa ka roƙe shi ka ce in ya ga dama akwai rashin ladabi a ciki an anas bin malik radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idza da'a ahadukum annabi yace idan ɗayan ku zai addu'a fali azil mas'ala ya dage ya tsananta wajen roƙon haka aka ce wala yaqulanna kada ya rika cewa allahumma ya allah in shi ta faɗi in ka ga dama ka ban fa innahu la mustakriha lahu domin Allah ba wanda zai matsa mar Allah ba a matsa mar ni yanzu a matsayin na dan adam ko da ka ce wanda ya isa da kai zai iya zuwa ya ma tilas ko to saboda haka Allah ba ya matsa haka la mustakriha lahu me za mu koya ciki kaga ya Allah ya gaya mana cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin agajir take ko sai cewa Allah ya ce ku roke ni na amsa mu duk wanda suke girman kai ga barin ibada ta me yasa aka kira shi ibada saboda addu'a huwa al-ibada addu'a mukhul ibada bai inganta ba addu'a za ga ya kawo usulul salata amma bai inganta ba addu'a huwa al-ibada addu'a kanta wato ibada ita kuma ibada wani wayarwa wani sai dai a taya ka in kai ba ka addu'a ko kwanciya kake ba ka ka ka faɗi amma kana addu'a kace da Allah a taya ma addu'a wannan shine daidai wannan shi shari'a ta sani amma ku shi baya addu'a sai dai aimar ba tsarin musulunci ba ne to shine yake cewa kuma kaga wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu dina hawla za'a ya zo da nan me za mu koya na ɗaya yambaji lijayi an yi shahida fi du'a ya kamata ga mai addu'a ya dage wajen addu'a wa yakuna ala raja'i ijaba kuma ya zama yana kwaɗayi da kauna da fatan amsawa istihbabul azmi fil mas'ala an so ka dage ka dace wajen yin roƙo mal ijtihadi wal ilha tare da kokari da naci shine al ilhahu na uku husnul zanni billahi bil ijaba kyautatawa Allah zato wajen amsawa cewa kawai Allah zai amsa ana bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace la yaqulanna ahadukum allahumma ighfirli allahumma arhamni in shi'ta li ajmil mas'ala fa innahu la mustakriha lahu annabi alaihi salatu wasallam yace kada ɗayan ku ya rika cewa allahumma ya Allah ighfirli ka gafarta mu Allahumma rahamni Allah kai min rahama in shi ita in ka ga dama li azimil mas'ala wato dan ya kambama kawai li azimil mas'ala lalle kawai ya dage da roƙon shine li azimil mas'ala ya dage da roƙon fa innahu la mustakriha lahu domin Allah ba a matsa ba yawwa la mukriha lahu ba ana ku haka yake ko ni ma na haka yake la muku ya lau don ba mai matsawa Allah an fahimta da kyau ku yawa babu karahati tamannil maut li dhurrin nazala bi babu da yake magana akan cewa makaruhi ne mutum ya rika burin mutuwa saboda wani cuta da Allah ya tsora maka kawai tun bai da lafiya ya rika cewa Allah ya sa ya mutu ba kyau ana عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى ان احد منكم الموت annabi alaihi salatu wasallam yace kada ɗayan ku ya rika burin mutuwa li dhurrin nazala bihi saboda wani ciwo da ya saukar mar ai kaga annabi yayi wa za ku iya tuna a cikin adabul mufrad na kawo wani misali duk da shekarun da yawa cewa wanda ya rika roƙo Allah madaukakin sarki shi kuma cewa Allah ya saukar mar duk azawar da zai ma alayira Allah ya mar'ana sai dai kuma kamar dan tsako annabi ya ma faɗa yace wai saka ai ba roƙon Allah haka ka ce ya zai ma mun eh wai amma azabar da abin da za a yi ma alayira a yi masa anan sai dai kuma kamar dan gaji mutum amma kamar dan tsako haka mun maganar mutajiya ne Allah ji khalaqaka shekaran jiya ko fasawwaka fa'adalaka eh Allah ki ya halitte ka yi daidaita ka yi liƙar da kai banda Allah ba zai ba wannan ba mana to shine mala yake cewa bal yaqul fa in kana la budda mutamanniyan lil maut idan babu makawa mutum sai yayi burin mutuwar malamai suka ce ana iya yin burin mutuwa amma ya zanto dan mutum ya tseratar da addinin sa ne ba dan a'a mutum ne ga addinin sa zai iya zai iya talwanta zai iya lalacewa kafin ya mutu mutane sun zama wasu iri sai ce ya Allah madaukakin sarki ita ba kuma ga irin addu'a da zai ga irin addu'a da zai dan kan wani ya dauko ya ce tawaffani musliman rabbi kad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith tawaffani musliman duk malaman tafsiri sun yi dogon bayanai akai ka kawo irin waɗannan ko sai na Umar shi ma da aka ce da karshe shi ma wannan addu'a da yake to nan me za ka ce fa ya kulka ce Allahumma ahini ma kanat al hayatu khairan li ya Allah ka raya ni mutukan rayuwar ita ce alheri gare ni to kaji abin da za ka ce wa tawaffani Allah ka daure da idan kanat al wafatu khairan li idan mutuwa ita ce alheri a gare ni to idan mutum zai mutu zai shawo ya a ta kwana ya ta zama anan yawwa to a duk da ba zai dawoma ba wata kila Allah ya hara wani lokacin da zai zai je ya yawa ya tuba to kun ji Allah ka raya da mutukar rayuwa ita ce alheri a gare ni Allah madaukakin sarki ka dauki raina mutukar mutuwa ita ce alheri a gare ni to shine addu'a da wa mara lafiya zai yawa an kabbab hadisi na 1718 kabbab bin an kai an kabbab an kai kabbab ibn al-arad kenan shine daga kaisu kaisu bin abi halim al-bajali kenan shine abu abdullah al-kunyata sunan babansa hazim husainu bin auf sunansa kenan shi kuma hazim din sahabi ne shi kuma kaisu sun suka ne mukhadram an san mukhadram yayi ko wanda an haife shi zamanin annabi amma bai gamu da annabi ba shine mukhadramun za ku ga an tattaro su malaman sira ana kawo su mukhadramu wanda sun zo zamanin annabi akwai wanda ran da ya je zai zai haɗu da annabi aka ce a ranar yawan duniya mukhadrami ne ranar da ya je wani kuma yana zuwa aka ce ai sati guda kenan ba wa yato ba social media wannan sarai ai annabi satin sa ɗaya da wannan duniya bai gaiki ba zamani ɗaya suka yi amma bai taɓa gamuwa da shi ba ba za a kira shi sahabi ba mukhadramun sun sha iskar zamaninsa amma ba su gama da shi ba to shi ma wannan mahaifin yana cikin an ɗan nasa kai su ɗin yana cikin almukhadaramu eh ya musulunta tun annabi yana raye ya yi hijira ya taho madina yana zuwa kuma sai aka ce wai annabi ya bar duniya shine da bakin zai ke cewa ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam li ubayyi'ahu na zo dan wa annabi mu baya fa jitu kai wa qalqu biza ina zuwa kace ai ya bar duniya yace na samu sai na Abubakar akan minbari a gurin annabi alaihi salatu wassalam wannan minbarin da kake gani a rauda yana sama yana hudu ba yana tayyaban Allah yana kuka to shi ma yana cikin mutanen da suka shekara 102 a duniya ya shekara 102 da na fara ban zama inda na rugar da takardar tun ma a alamul mufrad ina ware duk wanda suka wanda suka yi shekara ɗari da wani abu suka haure shekara ɗari na ɗan fara fitar da su na kuma ban ma san inda na ajiye takardar kowanne da an ware su duka kowanne da tarihin su zai fa'ida sosai kwarai da gaske musa tun akan adabul mufrad na duka sahabbai daban tabi'ai eh sahabbai daban ta kamar wannan zamanin annabi alaihi salatu wasalam ya zo yayi zamani da annabi alaihi salatu wasalam oke muqaddaramun kake magana a muqaddaramun ai su wato suna cikin wanda suke zamani da annabi alaihi salatu wasalam amma ba za ki su sahabbai ba a shekarun haddasa sahabbai duka haddasa sahabbai ba iya tabi'ai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina su ne wannan alƙurun al-mufaddala din iyakacin su ne to shine yake cewa qala ataitu khabbaban wa qad ittawa na je gurin khabbab bin al-arad yayi takiya an san takiya ko yau ai malam zanuwa da kai nake wanda na mutanen nake eh fala ibrahim me takiya eh kaji ala ne ba me ya tsakiya wala abrahaman ma bai san yi wallan sana kai me ya tsakiya ta jibo yawa shi yana zama da manya ke ya yi kokari ai kwatance yi ya ce wa kadittawa saba'an ya yi tsakiya har sau bakwai fi baɗanihi a cikinsa an gane ko yawwa ita tsakiya wani magani ne da larabawa suke amfani da shi amma da ƙarfe ake yi sai a sashi a wuta sai ya yi da so tsana a gurin ciwon eh ko a toka in abu ne mai sai ya fashe kibiya eh ita ce idan ta yi ja sai a ta jokan kun je ya kara yana ya ce ji an marfa a gina gefen gido gani ya kori ji Allah ya je wane mutum ai Allah wane mutum gashi nan shi yanzu ya ma nuna tabo na'am shi ne kuma wanda yake cewa ai kaga a daidaita wata magana saboda rashin lafiyar nan da ya shi ne yake cewa laula annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam na hana an na da'uwa bil mauti la da'utu bihi saboda ciwo da yake ciki saboda sai da yi wannan sikiyar sau bakwai yace ba na annabi ya hana mu roƙon mutuwa ba yace da na roƙi mutuwa yace yace roƙo da sai na roƙa yace amma annabi ya hana to shi ya rawaito hadisi laula anna nabiy sallallahu alaihi wasallam la hana anna da'uwa bil maut la da'utu bihi ba da annabi ya hana mu roƙo roƙon wato yin addu'a da mutuwa ba mutum ya roƙi Allah ya sa ya mutu da na roƙa ni ma Allah ya sa da mutu Allah ya ya ayyuhal ladina amanu ta'inu bis sabri ko wala nabulu annakum bi shay'in min al-khawfi wal ju' wa naqsin min al-amwali yawa to aka in musiba ta samu mutum yace inna lillahi ba yace Allah ya ya mutu ba babu man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa babu da yake magana kan cewa duk wanda yake kwadayin yake son haduwa da Allah shi ma Allah zai so ya hadu da shi shi za ke so ko da yaje za ku dinna yawan faɗa wata kalma wani baiwa da Allah yake wa musulmi mafi yawanci kafin ya mutu zai dan yi zazzabi ko wani ciwo saboda so ake tauhidin sa ya cetu idan mutum yana rashin lafiya ciwo ya ciwo ai zaka ce na wayo Allah na to nan tauhidin Allah yake so yanzu ka yadda Allah ma naka ne kai kadai duk ka kwace mana kowa ba nasa bane naka ne to ka koma ga Allah kana ga wannan tauhidin ko shakka babu ai ka ka sha na'am eh mai ko mai lo ai ba irin namu bane mu na kada ita Allah ne an fahimta da kyau ko eh kaga wancewa me yake cewa da Allah madaukakin sarki bai zara ki bu bil furki da awulla mukhlisina lahu din falamma najahum ila al-bayr idahum yushrikun irin da garawa da yake la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu la ilaha illa anta ko kuma wa ana minal muslimin a irin da cewa irin ta kafura irin wannan ce ko walaysat at-tawbatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhum al-maut qala inni tutu al-ana irin ta kafura kenan amma ta musulmi ta tauhidi yawa عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله هو اللي يجي سان حدوا الله أحب الله لقاء الله زي سو حدوا دي ومن كره لقاء الله واللي يجي كياما بايا تو أيا أواتو كره الله لقاءه شما الله زي نيسان تري أيا بعده عن رحمته أولا يجي نبي كير الله زي نيسان تري قبل الرحمة saboda baya so ya haɗu da Allah ɗin eh shi ma Allah zai kyamaci haduwa da shi an fa da abi Musa al-Ashari radiyallahu anhu anan nabi sallallahu alaihi wasallam kala man ahabba liqa Allah duk wanda yake son haduwa da Allah ahabba Allah liqa'a shi ma Allah zai so haduwa da shi wa man kariha liqa'a Allah kariha Allah liqa'a wanda yake kyama baya son haduwa da Allah shi ma Allah zai nesanta shi daga rahamarsa lokaci yayi eh yawwa babu fadlil zikiri wa du'a babu da yake magana akan falalar zikiri da addu'a wa taqarrubu ila Allah hadisin da muka biya ne a farko shi za za mu biya ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah ta'ala annabi yana cewa Allah madaukakin sarki yana faɗa a hadisul qudsi ana inda zanni zanni abdi zanni abdi ina inda bawa na yake tsammani na wa ana ma'ahu idza zakarani kuma ina tare da shi idza zakarani idan ya tuna ni fa in zakarani fi nafsihi idan ya tuna ni a ransa zakartuhu fi nafsi zan ambace shi a nawara wa in zakarani fi mala'in in ya ambace ni cikin tawaga zakartuhu fi mala'in khairin minhu zan ambace shi cikin tawaga da sun bisa alkhairi sune mala'iku wa in ta qaraba ilayya bi shibrin in ya kusanto ni da wato kamu daya ta qarabtu ilayhi zira'an zan kusanto shi da wato zira'i guda wa in ta qaraba ilayya zira'an in ya kusanto ni da zira'i ta qarabtu ilayhi ba'an zan wato kusance shi da gaba guda wa ina tani yamshi idan ya zo min yana tafiya a taitu har walatan zan zo masa ina sassarfa mun yi bayani a mai ruha kama da za mu tashi sati mai zuwa babu majalisin zikiri abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana ina roƙo Allah da sunayensa kyawawa da sufofinsa maɗaukaka marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyarmu iyayenmu da malamanmu da yan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka jikan su da gafara masu rai kuma Allah kara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani Allah ka bamu damuna mai albarka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka bamu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka bamu ikon guje mata muna roƙon Allah da sunayensa kyawawa da sufofin sa madaukaka ƴaƴanmu da yaranmu da matasanmu Allah ka shirya su Allah ka dora su a hanya madaidaiciya waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure sa ko a gaba Allah ka shiga lamarin su shugabannin mu Allah ka shirya mana su اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم آمين